بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الاثنين شدة قوة جماد الأولى hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1418 wanda ya daidai da bakwai ga watan Septemba 1997 a sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani Abu Abdurrahman hafizahullahu ya ce ثم إن كراهة الصلاة في المقبرة تشمل كل مكان منها سواء كان القبر أمام المصلي أو خلفه أو عن يمينه أو عن يساره لأن النهي مطلق yace ka sani da cewa karhanta sallah a makabarta da ainihin aka yi karhanta sallah da ainihin aka yi a makabarta ya shafi kowane wuri na daga ainihin jikin wannan ainihin makabarta ma'ana makabarta ta kasance a gaban mai sallah ne ko a bayan shi ko dama da shi ko hagu da shi domin hanin da aka yi na sallah ainihin a cikin makabarta an yi hani ne sake babu kaidi an dai ce an hana to don haka ko ina makabarta ta kasance daga inda kake sallah bai halatta maka ba min al muqarrar fi ilmi al usul tabbataccen abu ne a cikin ilimin usulul fiqh anna al mutlaq yajri ala itlaqihi duk abin da yazo sake babu kaidi to sai a bar shi a bude a sake ɗayan shi babu kaidi hatta ya atiya ma yuqayyiduhu har sai an samu wani dalili da zai rage wannan abu ainihin wato karfi akan yadda ya taho walam yarid huna shay'un min zalika anan kuma ba a samu wani nasi wanda ya nuna cewa in makabartar tana gaba ko dama ko baya ko hagun masallaci babu komai ba don haka duk inda makabarta take daga inda kake sallah dai dab da kai take to wannan ainihin bata halatta ba faqad sarraha bima zakarna ba'd fuqaha al-hanafiyya wa ghairihim kama ya'ti wannan magana da musu albani muka faɗi to an samu wasu daga cikin malaman fiqhin hanafiya da waɗansu ma sun ainihin fito karara sun faɗi haka al'amarin yake faqala shaykhul islam ibn taymiya ibn taymiya Allah madaukakin sarki ya ji kanshi ya faɗi في الاختيارات العلمية أتكلم لتافين اختيارات العلمية ناشاين بياني أكن شوى وانا لتافين zan tuttukan ibnu taymiya ne na fiqhu aka tsuntsunto su daga cikin littattafan shi aka hada amma ba ibnu taymiya ne yasa alƙalamin shi ya tsara shi kamar yadda kake gani ba za a je littafin shi ne wannan haqiqatu siyam sai a dauko maganganun da ya faɗi akan azumi a je wannan littafi nashi a dauko maganganun da ya faɗi akan sallah da haka haka aka hada littafin shine ma'ana al-ikhtiyaratul ilmiya al-fiqhiyya zababbun zantuttuka na ilimi na fiqhu na ibnu taymiya a cikin shafi na 25 ibnu taymiya yace wala tasihu salatu fil maqbarati wala ilaiha bai halatta a shiga cikin makabarta ai sallah ba kuma bai halatta a tasa makabarta a gaba ai sallah ba wannan hayo an zalika inna ma huwa saddul li zari'ati shirki abin da yasa shari'a ta hana kai musulmi kai sallah cikin makabarta ko ka tasa makabarta a gaba kana sallah saboda a toshe maka kofar da shirka za ta iya shigo maka وذكر طائفة من أصحابنا ابن تيمية يتي وسد جتكين جماعة مو دزن كجي ابن تيمية يتي مجانا يتي طائفة من أصحابنا فينا نفهم هنابلة وسد جتكين جماعة مو معلما مو متانا هنابلة sun ambaci annal qabra wal qabrain la yamna'u min as-salati sun ce in kabari ya kasance ɗaya ne ko biyu a wuri to wannan ba zai hana ai sallah a wurin ba li'annahu la yatanawalu husmul maqbara saboda wannan ainihin ismul makabara saboda wannan kabari ɗaya ko biyu to bai kai a ce mishi makabarta ba wa innamal makabaratu salafatu quburin fasa'idan ibn taymiya yace waɗannan malamai suka ce makabarta sai ta kai kabari uku zuwa sama da uku sannan ta zama makabarta domin larabci yana da ainihin mufradi da musanna da jam akwai abu ɗaya akwai biyu sannan sai an kai uku ya zama jam'i to su suna fahimta cewa to makabarta jam'in kabari ne don haka makabarta aka hana sallah to amma inda yake ɗaya ne ko biyu to bai kai a ce makabarta ba don haka sai ya kai uku tukuna ba a hana sallah din kamar yadda suke fahimta sai ainihin ibnu taymiya yace wa laysa fi kalami ahmad wa ammati ashabihi hadha al farq amma cikin zantutukan shi kanshi imamu ahmad wanda yake shine shugaban mazhabin hanabila da kuma baki ɗayan almajiran shi to mu ba mu ga inda suka bambance tsakanin kabari ɗaya da biyu da uku ba sun ce yadda aka hana a kaburbuka da yawa haka aka hana a biyu haka aka hana a ɗaya abin da aka sani daga ahmad kenan amma an samu wasu hanabila ne suka faɗi haka bal umumi kalamihim ibnu taymiya yace zantukan su imamu ahmad da shi da almajiran shi ma baki ɗaya wa ta'liluhum da kuma hujjojinsu wa istidlaluhum da kuma yadda suke kafa hujja yujibu man as-salatu inda qabrin wahidin min al-qubur suka ce ko da kabari ɗaya ne to ainihin an hana kai sallah dalilansu da zantutukansu suna nuna cewa ko kabari ɗaya ne an hana kai sallah kusa da shi ibnu taymiya ya ce wa huwa sawab wannan magana ita ce daidai wal maqbaratu kullu ma qubira fihi ibnu taymiya ya ce ita makabarta ana nufin duk wani wuri wanda aka binne mamaci la annahu jam'u qabrin ba wai makabarta jam'i ne na kabari ba wa qala ashabuna wasu jama'a cikin jama'an wato jama'an mu hanabila kenan suka ce wa kullu ma dakhala fi ismi al-maqbara mimma hawla al-qubur la yusalla fihi duk wurin da ya shiga cikin tsagin da za a ce wannan yanki bangare ne na makabarta to bai halatta ai sallah a wannan wuri ba fa hadha yu'ayyinu anna al-man'a yakunu mutanawilan li hurmati al-qabr al-munfarid to wannan ya nuna ashe har kabari ɗaya kenan da kabar da kusa da kabarin da kewaye da duk inda za a ce wannan dab da kabarin ne to bai halatta ai wannan sallah a wurin ba ibnu taymiya ya ci gaba da cewa wa fina'ihi al-mudafi ilayhi da kuma wurin da ainihin ake danganta shi da kabarin ko da kabari ɗaya ne to duk inda ake ganin wannan wuri yana da alaka da wannan kabari kwa ɗaya ba za a yi sallah a wurin ba wa zakara al-amidi wa ghayruhu al-imam al-amidi wani babban malami ne na usulul fiqh yana da littafi al-ihkam fi usulul ahkam kamar yadda ibn hazm ma yake da al-ihkam fi usulul ahkam amma a kashin gaskiya na ibn hazm ya fi kyau saboda kowa san ibn hazm la ya ta'assabu wa la yuqallidu ahadan ka'inan man kana ibn hazmin bai ta kalibanci bai tsayawa ya faɗa don goyon bayan kowa sai abin da ya gani da dalili amma al'amidi ko da yake yana iya nashi kokarin to wani lokacin yakan dan yi ta'assubanci shi ma kaɗan yadda ba a rasawa ne to al-imam al-amidi da shi da wani malamin suka ce annahu la tajuzu salatu fihi ay al-masjid alladhi qiblatuhu ila al-qabr hatta yakuna bayna al-ha'iti wa bayna al-maqbara ha'ilun akhar amidi yace masallacin da ke da kabari a cikin shi to bai halatta a yi sallah a cikin shi ba ma'ana masal bai halatta a yi sallah a cikin masallacin da ya zama alƙiblar masallacin tana fuskantar wani kabari ba kamar masallacin nan namu yanzu a ce da wani kabari a gaban shi haka to bai halatta a yi sallah a cikin shi ba sai ya zama kafin katangar masallacin mu akwai wata katanga da ta sha makanta tsakanin kabarin da katangar masallacin mu akalla sai an samu katanga biyu kenan a jere tsakanin mu masallacin da kabarin ya zama wannan kabarin katangar shi daban ta keɓe shi mu kuma ta mata masallaci daban to sannan ya halatta a sallah amma ba haka ba bai halatta ba wa zakara ba'dhum wasu ma malamai suka ce hadha mansusu ahmad wannan ita ce tsantsar maganar ma da imamu ahmad ya faɗi wa fi kalamin shaykh rahimahullah ash-shaykh al-albani yace a cikin maganar nan da ibnu taymiya yayi Allah ya ji kanshi at-tasrihu bi anna illatan nahyi an salati fil maqbara inna ma hiya saddu dhari'a magana ibnu taymiya karara ta nuna cewa abin da yasa aka hana sallah a makabarta domin a toshe maka kafar da ainihin zaka zama ka je kai shirka wa hadha ahadu qawlay al ulama fi zalika to malamai sun yi maganganu guda biyu me yasa aka hana sallah a makabarta malamai suna da maganganu guda biyu wannan da kaji to ɗaya daga cikin zantuttukan ne wasu suka ce an hana ne saboda kada a barka kai daga nan kuma wata ranka fada shirka والقول الآخر أيضا تنقوى أن العلة إنما هي نجاسة أرض المقبرة وسكا ce a'a abin da yasa aka hana sallah a makabarta saboda kasancewar makabarta din ta zama tana da najasa saboda waɗannan gawawwaki da ke ciki wa huma qawlan fi madhhab al-hanafiyya ash-shaykh al-albani yace duk waɗannan zantutuka guda biyu an yi su a cikin madhhabin hanafiyya wa qad ashara ibn abidin fi al-hashiya al-imam ibn abidin ya yi nuni a cikin waɗannan maganganu a cikin hashiya din shi a cikin mujalladi na farko shafi na ɗari uku da hamsin da biyu ila ba'af alqawl athani minhuma yace magana ta biyu din nan da ke cewa abin da yasa aka hana yin sallah a makabarta saboda makabarta tana da najasar waɗannan mamata yace wannan magana mai rauni ce wa zalika yace li anna al-istihala mutahhira indahum domin su kansu malaman hanafiya sun ce ai in aka samu wani abu ya sha makanta tsakaninka da najasa to wannan abu ya zama mai tsarki wannan ko malikiya ai haka ne mun fahimta ma'ana da zai zama yanzu a ƙarƙashin masallacin nan nama akwai wani kwatami da yake wucewa to babu komai za mu sallah a kai tunda an samu wani abu ya sha makanta tsakanin mu da najasa to ashe a cikin mazhabin hanafiyar ma waɗanda suka ce in ya zama an hana sallah a makabarta ne saboda najasar gawawakin to ai tunda an rike gawawakin ashe kaga ba najasar kenan to dan haka yace wannan zance ne mai rauni fa kaifa takunu hadhihi illa sahiha to dan haka wannan dalili ba yadda za a yi zama mai inganci الشيخ محمد ناصر الدين الألباني المحقق يتي ولا شك عندنا أن القول الأول هو الصحيح babu shakka a wurin mu dai kan zance na farko din nan wanda ce yake cewa hana sallah a makabarta domin toshe kafar shirka ne wannan magana mu ita ce mai inganci a wurin mu wa qad bayyana zalika shaykhul islam fi kutubihi ibnu taymiya ya bayyana haka cikin littafan shi wastadalla lahu bima la tajiduhu inda ghayrihi an fahimci wannan ya kuma kawo dalilai na wannan magana waɗanda dalilan nan babu inda zaka je ka same su in ba littafin ibnu taymiya ba ma'ana in dai kana son ka ga tsantsar dalilin da ya sa aka ce an hana yin sallah a makabarta ne saboda toshe kafar shirka to ka je ka binciki littafin ibnu taymiya in ba nan ba babu inda za ka ga dalilan da za ka gamsu dan haka sai a shekul albani ta ainihin wato fara nuna maka misali sai yace faraje masalan kitabahu iqtida'i siratal mustaqim yace misali ka je ka karanta littafin ibnu taymiya iqtida'u siratal mustaqim mukhalafata ashabil jahim shafi na 152 zuwa 193 dama wannan littafin yana magana ne akan shirka da bid'a da sauran abubuwa waɗanda ake koyi da arna a cikin su ibn taymiya ne wa'azi lokaci irin wannan bayan sallah magriba kafin isha akan cewa sanya kayan arna da ake yi shirt jacket coat overall da waɗannan hana sallah da waɗannan kaboyi da ake sawa ibn taymiya yake duk baki ɗaya haramun ne musulmi ya sanya su duk wata shiga da arna suke haramun ne kai shi kenan sai aka sami irin waɗannan malamai yan bid'a sai suka je su yi ibn taymiya rabbi wai yaushe addinin musulunci har ma yayi magana game da sanya tufafi har da zai damu da cewa wai ga waɗanda ma ba su halatta ba shine ibn taymiya yake sai ya dauki alƙalamin shi ya rubuta wannan littafi a farkon littafin an samu a sheikh muhammad hamid al-fiqi ya yi ta hakikin shi fiye da shekara arba'in da suka wuce to amma daga baya yanzu an samu wani babban malami a doktor nasir al-aqal wani malami a saudi arabia ya ta hakikin shi an buga shi a cikin juz'ai guda biyu ka nemi littafin ka karanta za ka ga bayanai game da shirka da bid'a yadda kamar yadda malam ya faɗi ba ka iya samun sa a wani littafi wallahi wannan falala ce Allah wa shekul islam ibn taymiya sai ainihin mu roki Allah daga cikin falala shi mu ma Allah ya bamu wa alaihi mashakil khamiyya min kutubul hanafiyya الشيخ الألباني يتي من لتافن خامية ما دا جتكين لتتفن فكرون هنفية شما أكن ونن مغانا يتفكي وأن هنا سلا أما قبرتان سبو دا قدن شركة وأشار إليه التحطاوي في حاشيته على مراكل فلا الشيخ التحطاوي شما إيه دا جتكين ما لمن هنفية ني يميني أولنا أتكين شرح شديده ولتافن مراكل فلا لتتفين ما فكرون هنفية فقال عند قول الشارح da ya zo mai sharhi ga abin da ya faɗi to shi kuma da ya zo zai hashiya zai ɗan ƙara sharhi da ta'aliki a kai sai ya ce وتكره الصلاة في المقبرة an karhanta sallah a cikin makabarta a cikin juz'i na farko kenan shafi na ɗari biyu da takwas na maraƙin fala sai shi ne hashiya ɗin wanda yake ƙarin bayani sai yace bi tasallukin ba ba ɗin kalmar makabarta zaka iya karanta ta da fuska uku zaka iya cewa makabura bu kace makabura zaka iya cewa makabara zaka iya cewa makabira kamar sunan turmizi zaka iya cewa turmizi zaka iya cewa tarmizi zaka iya cewa turmizi to shine bitafallus li'annahu yace domin kuwa tashabbuhun bil yahudi wan nasara yin sallah a makabarta kwaikwayon kiristoci ne da nasara mun fahimci wannan ko qala sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah yace la'anatullahi alal yahudi wan nasara kullum manzon Allah tsine wa yahuda da kiristoci yake amma ka dubi yadda musulmi su kuma kamar su bude baki ma su musu addu'a manzo Allah yace la'anta tsinuwar Allah ta tabbata kan Yahudawa da Kiristoci ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida mun fahimci wannan da ko saboda sun dauki kaburbukan annabawansu sun mai da su masallatai ba wai sai sun gina masallaci a gurin ba bi mujarrad in aka ce wannan kabari ne ka zo kai sallah a wurin shikenan ka mai da shi masallaci jama'a mun fahimci wannan yanzu ya zama manzon Allah ya la'anci wasu dan sun aikata sallah a makabarta ashe in wannan al'umma ta yi sallah a makabarta su suka fi cancanta da la'ana kenan yasa babu kai ba addini bane wa sawa'un kanat fawqahu yace wannan makabarta ta kasance sama ne da shi wannan mai sallah kamar a ce an yi masallaci ne sama da ƙasa sai aka je aka rufe wannan gawar shehi ko annabi ko malami a sama ya zama gawar kabarin yana saman masallacin au khalfahu ko kabarin na baya au tahata ma huwa waqifun alaihi ko kuma ya zama karkashin abin da shi yake kai yake sallah kabarin yake duk gaba daya bai halatta ba kamar a ce masallacin sama da ƙasa ne kamar misalin ɗazu a ƙasan masallacin akwai kabari sannan shi yana gidan sama masallacin to bai halatta ya sallah anan ba wa yustasna maqabirul anbiya'i alaihim assalam sai wannan malami yace amma daga cikin hani da aka yi to an yi togaciya ga makabartun annabawa amincin Allah ya tabbata a gare su fala tukrahu salatu fiha mutlaqan in makabarta annabawa ne a ciki to kai tsaye ba a hana sallah a ciki ba mambushatan aula an tone kaburbukan ko kuwa kaburbukan suna nan tunda na annabawa ne babu komai ba'da Allah ya kuna al-qabru fi jihatil qibla in dai ya zama wannan ainihin wato kabari ba yana alƙibla ba ne li'annahum ahya'un fi quburihim saboda annabawa suna rayuwa suna da ransu a cikin kaburbukansu to kun ji maganganun da wannan malami yayi qultu ni albani albani ne littafi sai na ce wa hadha istisna wannan togaciyar da malam yayi shi wannan malami na fiqh da yace sai dai kaburbukan annabawa yace bafilun zahirul butulan batacciyar magana ce kuma bacin ta ma a sarari yake كيف وهو يناقض العلة التي ذكرها والحديث الذي استدل به عليها يا يا za a a ce wannan magana ba ɓatacciya ba ce domin tana warware dalilin da shi kanshi ya faɗi da kuma hadisin da ya kafa hujja akan wannan matsala domin a kabarin annabawa ne kiristoci da yahuda suka je suna sallah manzo Allah ya la'ance su to kuma ya za a ce in kaburbukan na annabawa ne babu komai a je a yi sallah kaga shi da kanshi wa kanshi tanakudi to kuskure kenan da yake faruwa kamar da imamu shafi yake cewa duk sanda kuka ga nayi wata magana ta saba wa hadisin manzon Allah yace lokacin hankali na ne ya dan gushi amma ina cikin lafiya zarar ina auna abubuwan da na faɗi a baya ba yadda zan saba hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam zancen imamu shafi'i kenan wa kaifa yasiqu mithlu hadha al-istithna الشيخ الألباني يقول يا يا زاء أتي ونن توقتي أتي وين صلى أما قبرت أن بابا بكومي aiwa za a yi wannan magana ta inganta wal ahadithu mustafiza fi la'ani ahlul kitab ga hadisai sun zo burjik game da kine wa kiristoci da yahudawa littikhadu quburi anbiya'ihim masajid saboda sun mai da kaburbukan annabawan su masallatai thumma sahha anna nabiyya sallallahu alaihi wa sallama nahana an zalika kuma ya tabbata mu annabi ya hane yin sallah a makabarta sannan munsabbun ala ittikhadu quburi anbiya'i mubasharatan ai asalin hanin ma da aka yi na mayar da wato yin sallah a makabartu to asalin hanin ma game da kaburbukan annabawa ne wa ghairuhum yulhaqu bihim kaburbukan waɗansu ne za a hada da su kai amma ai asalin hanin ma a kaburbukan annabawa ne yafi tsanani to kabarin shehu wani da malam wani da wani da wani za su bi bayan na annabawa ne don haka malam yake fa kaifa yuqalu istisna'uhum yaya hankali zai dauki a togace su gashi kuma su ne asalin waɗanda ma aka hana ai sallah a makabartarsu wal haqq الشيخ الألباني a ƙashin gaskiya. أن مثل هذا الاستثناء إذن ونن توغتيا إنما يتمشى مع القول الثاني أن العلة النجاسة ذاتي daidai ne da dalili na biyu din nan cewa an hana yin sallah ne a makabarta saboda kasancewa makabarta najasa ce to wannan magana kan za ta dace da wannan ne to amma kuma ya kaji ita wannan maganar mai rauni ce to kaga tunda mai rauni ce ashe ba za a yi gini akan ta ba don haka sai ya ce wa quburul anbiya bila shak tahiratun kaburbukan annabawa babu shakka suna da tsarki لأنهم كما قال عليه السلام لمن كما يبدأ ما أيكي يشي حقا قبربك أن باسكي إن الله حرم على النار أن تأكل أجساد الأنبياء على الأرض Allah ya haramta wa ƙasa ta ci jikin annabawa ƙasa ba ta cin jikin annabawa yadda aka aje su haka suke mun fahimci wannan to ashe ka ga wuri ne mai tsarki walakin na hadhihi illa batila sai dai a shekul albani ya ce wannan ainihin dalili na cewa ai ƙasa ɗai kaburbuka ɗin nan najasa ne yace ita kanta wannan dalilin dalili ne wanda yake ɓatacce wa ma buniya ala batilin fa huwa batil duk abin da yake barna ne kuskure ne aka gina wani abu akan shi shi na abin da aka gina ya lalace ke mun fahimci wannan da kyau saboda haka cewa kaburbuka din nan najasa ne ko da ba ko kabarin wane ne ba najasa bane kamar kuskuren magana da ake cewa ne ai wato gawa gawa najasa ce gawa ba najasa bace ko da gawar kafiri inna ma najasa ce ma'anawiyya kawai an fahimci wannan amma yanzu da dan gawa kafiri to in ka taba ta shikenan sai a ce sai ka je ka wanke hannunka najasa ce ma'anawiya ma'ana a ma'anance najasa ce Allah ya shiryar da mu gashi a ƙasa yace wa qad fassaltu al-qawla fi khata al-tahtawi wa tanaquduhu fi al-istithna' al-madhkur fi kitabi al-shaykh al-albani yace nayi bayani dalla dalla game da kuskuren wannan malamin tahtawi da kuma yadda ya tukka da warwara game da togaciyar nan da yi a cikin littafi na mai suna as-samarul mustafa fi fiqh sunnati wal kitab Allah shiryar da mu kaji abu na takwas daga cikin abubuwan da shari'ar musulunci ta hana ayi a makabarta shine ne yin sallah a makabarta bai halatta ba to haka masallacin da aka zo aka saka kabari a ciki ko dai a kwakule kabarin mun fahimci wannan imamu ahmad ya ce ko dai a kwakulo kabarin in an- in ana da yakinin cewa akwai mutumin a ciki in kuma an san cewa mutumin yanzu ya riddige to a tattake kabarin kai shi kenan ya zama flat ya zama shafaffe kai babu surar shi ko kuma in ba haka ba to a dubi da masallacin da kabarin waye riga wani zuwa a masallaci ne sai aka zo aka kawo kabari ciki to sai a kwakula kabarin a kabari ne sai aka zo aka yi masallaci a wurin to sai a ainihin rushe masallacin a bar kabarin amma ba sa haduwa ta iyawa wasu su yi hujja da cewa ai gashi nan a cikin alkur'ani an samu wasu daga cikin mutanen nan da suka je wurin ashabul kahfi sun ce la nattakhizanna alaihim masjida lallai sai mun yi kabari a wurin waɗannan waliyai mun rinka sallah sai mun yi masallaci a wurin kabarin waɗannan waliyai mun rinka sallah ta iyawa wani yace ai gashi qur'ani ne yace to amma ai kar ka manta mai qur'ani yace qala alladhina ghalabu ala anfusihim waɗanda son zuciyarsu ta rinjaye su bid'a su ta rinjaye su su suka faɗi wannan magana dan bid'a ne ana kafa hujja da magana dan bid'a la ba za ka kafa hujja ba qala allazina ghalabu ala anfusihim son zuciya da bid'a yarin jaye su su suka faɗi haka ala amrihim tasi'an abu na tara daga cikin abubuwan da basu halatta a makabarta ba bina'ul masajidi alaiha ya halatta a gina masallaci akan makabarta ba to dama hakan dai takan faru na farko ko dai a gina da gangan to an ji matsayin da muka faɗi sai a rushe masallacin a ban makabartar ko kuma irin wannan tafkeken kuskure da ake tafka a ce ai makabarta an ta kai shekara talatin sai a rushe ta a yi gidaje a kai to garin haka zaka ga akwai wasu anguwanni musamman a cikin anguwannin nan namu sai ka je ka samu anguwar gaba ɗaya tana kan makabarta ne sai ka ga masallaci sai ka ga kabari a jikin shi haka ga tukwane nan da itacen azara da sauransu to wannan kan bai halatta ba haramun ne mun fahimci wannan da kyau ko Allah ya shiryar da mu wa fihi ahadith ai kaga ko kabar ko masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam sanda zai masallaci a wurin lokacin da ya shigo madina da taguwar shi yace ku batta da oha fa innaha ma'amura wannan yace manzo Allah ka sauka gidana wannan yace gidana manzo Allah yace ku bar wannan taguwa Allah ne yake jan akalarta duk inda ta durƙusa nan ne gidana ta wuce gidan kowa ta wuce kowa ya ta roƙon arziki to wannan taguwa ita ba ruwanta sai inda Allah yace ta tsaya saboda haka ta je ta shiga cikin wani shinge na dabinai can cikin surkuki da ta shiga ta tsuguna har ta kwanta ta kallo baya haka sai ta yunkuri sai ta dawo ta sake kwanciya dai a cikin wannan gona shikenan sai annabi ya ce to wannan nan ne gidana in Allah ya so ina masu wannan wuri ai banun najjar ne annabi ya kira su ya ce to ku faɗa mini kuɗin shi suka ce a'a mun bayar ya zama wakafi kaburbukan kakanninmu ne dama da gonaki a wurin to shine a ranar da aka zo aka sassare waɗannan dabinai za a yi sai aka ga wasu kaburbuka guda uku sai annabi ya ce wane ne cikin ku ya san masu waɗannan kaburbuka sun mutu ne tun kafin zuwan musulunci wani dattijo ya ce ya san su annabi ya ce ba dan kar ku kirfa mamatan ku ba da na roki Allah ya nuna muku azabar da ake musu tunda sun mutu suna maguzawa annabi ya sa aka tone kaburbukan su aka je bayan gari aka watsar sannan aka zo aka yi masallaci to makabarta in ta arra ce ta kafirai kiristoci ko yahuda za a iya kwakule ta aje can a zubar sannan a zo a yi gidaje da masallaci amma matukar makabarta ta musulmi ce to haramun ne a kwakule wannan makabarta a ce za a zo a yi wasu abubuwa na rayuwa kawai sai dai a ketare a je a samu wuri ai mun fahimci wannan da kyau ko to kaga ashe ina halaccin kenan a je za a yi wa mutum kabari a gida don haka imamu ahmad ya ce ko mutum ya wasiya cewa in na mutu ku binne ni a gidana sai a mishi nasiha wannan wasiya ce batila ta saba wa alqur'ani da sunna ba za a bi ta ba in ya ce lallai ni abin da na ce kenan sai a ce to yana mutuwa sai a kai shi makabartan musulmi domin bukata za ta iya kama wata ran ana da bukatar wannan guri to ya za a yi sannan kaga ya haramta wa kanshi samun addu'o'i da ake an je rufe mamaci ga makabarta don shi yana can gida shi yasa bai halatta ba a cikin addinin musulunci Allah ya shiryar da mu wasihi ahadith الشيخ الألباني يقول أكوي حديثي ما سداما وأن دسكي هني جمد جنا مسلاتي أتكم مقبرتا الأول حديث فرقو عن عائشة وعبد الله بن عباس معا قال da Aisha da Abdullahi dan Abbas gaba ɗayan su suka ruwaito suka ce lamma nazala bi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama yayin da mutuwa ta saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace lamma nazala ai nazala malakul mauti yayin da mala'ikan mutuwa ya sauka zai ɗauki ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kenan ko fasika yaqrahu khamisan lahu ala wajhihi sai manzon Allah ya rinka ainihin wato janye wani mayafi nashi daga fuskar shi ya janye ya rufe fasika wannan shine ainihin wato kamar a Hausa muna da irin su fasiqa kamar zaka ji mutum yace sai ya rinka yin kaza ba shine asalin fi'ilin ba amma ya kawo shi ne domin ya taimaka wa fi'ili din me sunan shi da larabci eh fi'ilul muqaraba an gani shi zaka kawo shi ne don ya taimake ka ka faɗi wata magana misali ka ce sai na dinga sha na dinga sha na dinga sha to me wannan dinga in ka ce sai na sha na sha na sha ba ya isar ba to amma sai ka ce sai na dinga sha wai dan ka nuna kana ta yin abin ne ba so ɗaya ba a lokaci guda to shine fi'ilul muqaraba to shine nan fasika yaqrahu khamisan lahu an ala wajhihi sai annabi ya rinka janye wani mayafi wanda yake ya rufe fuskar shi fa idza tamma biha kashafa kashafaha an wajhihi idan annabi ya jawo mayafin ya rufe fuskar shi sai kuma ya janye shi ya bude haka yake ya bude fuskar shi ya rufe fuskar shi yana gargaran mutuwa ne sallallahu alaihi wa sallam faƙala wa huwa kazalika yana cikin wannan hali ya buɗe fuskar ya rufe sai ya ce la'anatullahi alal yahudi wan nasara nasi ne sai a ki karanta dan kiristoci karansu ya baci in kana da budurwa cikin ta cikin su ku bata mana ayyo malamin ku ya tsine mana to an tsine muku mana la'anatullahi alal yahudi wan nasara manzo Allah ya faɗa ko ba da yancin addini ba ha to manzo Allah ya ce Allah ya tsine wa yahudawa da kiristoci me ya jawo musu wannan tsinuwa ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida saboda sun mayar da kaburbukan annabawansu masallatai yuhazziru ma sana'u Aisha da Ibn Abbas suka ce annabi na tsoratarwa ne game da abin da suka aikata domin gashi kwana kwanan nan zai mutu dan kuma kar ku zo ku mai da kabarin shi ya zama irin yadda kiristoci suka yi wa nasu kenan hikimar da yasa a wannan lokacin yake yawan maimaita magana kenan kullum sai ya faɗi wannan magana dan ka ai mishi haka أخرجه البخاري الإمام البخاري في تدوان حديثي أتكن جزء إنا فرقو شافي نتري هدى أشرين دبيو تجزء إنا شدى شافي نتري أكو تمانين دا شدى دكما عينهم جزء إنا تقوى شافي نتري تيدا قوم شاشدى ومسلم دا الإمام مسلم أتكن جزء إنا بيو شافي نفتين دا بقوي والنسائي دا الإمام النسائي أتكن مجلد إنا فرقو شافي نتري تيدا شابير والدارمي دا دارمي أتكن جزء إنا فرقو شافي نتري أكو دا أشرين دا شدى والبيهقي ده الإمام البيهقي مجلد نهدو نسنا الكبرى شافي نتمانين وأحمد ده الإمام أحمد مجلد نفرقو شافي نتريبي ده قوم شاتقوص ده مجلد نشد شافي نتلاتين ده هدو شافي نتريبي ده أشرين ده ترى شافي نتريبي ده سبعين ده بير والزيادة لمسلم والدارمي وغيرهما ƙarin bayani ɗin nan da aka samu na cewa misla kalmar misla ɗin to a cikin riwayar muslim da darimi da wasu malaman aka samu kaji hadisi na farko kenan manzo Allah ya la'anci kiristoci da yahudawa saboda mayar da kaburbukan annabawa masallatai asani hadisi na biyu an aisha ta radiyallahu anha qalat domin waɗannan hadisan zaka ga mafi yawanci mutan gidan annabi sallallahu alaihi wasallama da waɗanda suke ainihin matasa ne waɗanda suke kai da komowa cikin gidan shi su ne za su ji su domin lokacin yana jiyar rashin lafiya ne aisha Allah ya kara mata yarda qalat tace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fi maradihi alladhi lam yakun minhu manzon Allah a cikin rashin lafiyar shi da bai tashi ba rashin lafiyar ajali kenan yace la'anallahu yahuda wan nasara Allah ya la'anci yahudawa da kiristoci ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida sun mayar da kaburbukan annabawansu masallatai qalat aisha tace falaula zaka ba dan wannan la'ana da manzon Allah ya faɗi Allah ya wa yahuda da kiristoci akan mayar da masallaci kabari ba ubriza qabruhu da shi ma kabarin shi an fito da shi fili gashi nan in ka tafi baki a da sai ka gan shi da sai a fito da kabarin fili ko kuma in yana cikin ɗakin ne a buɗe kowa ya gan shi ghaira annahu khushiya an yattakhadha masjidan sai dai an rufe shi ne saboda tsoron ka amai da wurin masallaci ko da aka rufe shi a cikin ɗakin sai aka kawo ɗakin sai aka kulle aka sa makulli in ba haka ba wani in jalin shekari sai ruga da gudu yana birgima a wurin manzo Allah ya bashi jali to abin الإمام البخاري في تدوان حديثي أتكن جزء إلى أكو شافي نتري إيدا همسون دشدا لشافي نتري إيدا تسعين دتقوص لجزء إلى تقوص شافي نتري إيدا قوم شاهدو وأبو عوانة دا أبو عوانة أتكن لتافنش المسند مجلد نبيو شافي نتري أكو دا تسعين دترا وأحمد دا الإمام أحمد أتكن مجلد نشد شافي نتمانين لشافي نتري إيدا أشرين لشافي نتري ديو دا همسون دبيار وله عنده wannan hadisi yana da wata riwaya a wurin al'imamu Ahmad a mujalladi na shida shafi na ɗari ɗaya da arba'in da shida da shafi na ɗari biyu da hamsin da biyu fariƙun akharu anha wannan hadisin yana da wata hanyar daban a wurin ainihin imamu Ahmad wato imamu Ahmad ya ruwaito hadisin ta hanyoyi biyu daga Aisha amma imamu Bukhari da Abu Awana sun ruwaito ta hanya ɗaya. Asalisu hadisi na uku an abi hurairata qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam abu huraira ya ce manzon Allah ya ce qatalallahu yahuda Allah ya la'anci Allah ya tsine wa yahudawa wa fi riwayatin a cikin wata riwaya la'anallahu al-yahuda wan nasara Allah ya la'anci Yahudawa da Kiristoci ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid saboda sun mai da kaburbukan annabawan su masallatai akhrajahu al-bukhari al-imam al-bukhari ya fitar da wannan hadisi a juz'i na farko shafi na 422 wa muslimin wa abu awana da muslim da abu awana abu awana a cikin mujalladi na biyu shafi na 400 daidai kaga bai faɗi shafin muslim ba saboda wannan shafin da muslim ya fitar da wannan hadisin yayi daidai da wancan da aka faɗi a sama don haka ba sai ya maimaita ba hikimar da yasa kaga bai faɗi shafi ba kenan wa abu dauda da abu dauda a cikin mujalladi na biyu shafi na saba'in da ɗaya wal baihaqi da baihaqi a cikin mujalladi na hudu shafi na tamanin wa ahmad da al-imamu ahmad a cikin mujalladi na biyu shafi na ɗari biyu da tamanin da hudu da shafi na ɗari uku da sittin da shida da shafi na ɗari uku da casa'in da shida da shafi na ɗari hudu da hamsin da uku da shafi na ɗari biyar da goma sha takwas الشيخ الألباني يتي والرواية الثانية له رواية تبيوت إن عندك أنت وفي رواية لعن الله اليهود والنصارى an gane wannan da kyau ko to wannan riwaya ta Imam Ahmad ce wali muslimin wa Abu Awana muslim da Abu Awana su ma sun yi wata wa hiya min tariqin ukhra an Abi Huraira amma ta wata hanyar daban Ahmad da Muslim da Abu Awana suka yi wata daga Abu Huraira ba ta hanyar da Bukhari da Muslim da Abu Awana suka yi wata a riwayar farko ba mun fahimci wannan ko Arrad hadisi na hudu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallama har wayo daga Abu Huraira abu huraira yace annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi addu'a lokacin da zai rasu yace allahumma la taj'al qabri wasanan ya allah karka mayar da kabari na ya zama gunki la'ana allah qauman ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida allah ya la'anci wasu jama'a waɗanda suka mayar da kaburbukan annabawan su masallatai allah ya tsine musu albarka to shi yasa annabi yake roƙon allah allah karka sa kabari na ya zama gunki ashe gunki ba sai abin da aka sassaka shi yake tsaye a sura ta mutum ba ashe hular ka za ka iya mai da ita gunki rediyon ka za ta iya zama maka gunki domin ga kabari ma ashe ya zama gunki domin ga shi yana roƙon Allah kada Allah ya mai da kabarin shi ya zama gunki ashe kaga kabari zai iya zama gunki kenan ina ma'ana ya zama gunki aje ana bautawa Allah a gurin shi kenan ko kuma ana bautar shi wannan wanda ainihin yake cikin kabarin shi kenan ya zama gunki to ashe daga yau an tambaye ka me gunki ba cewa za ka gunki shine abin da aka sassaka shi gashi nan kamar mutum ko a'a duk abin da aka ɗauka aka tasa gaba ana bauta wanda ba Allah ba ya zama gunki to yanzu ya hubbara kenan ku faɗa mana ba jin tsoro ai ko ba izala ake ba ba da gaske ake ba hubbara sun mai da ita gunki abinda manzo Allah ya roki Allah kada Allah ya mai da kabarin shi ne shine Allah cikin hikimar shi kuma ga kabarin dan fodo ya zama haka dan fodo ba da laifi ko misala zarratin akan haka ba laifin shi bane bai ce ai ba bai karantar da mutane ba su wane ne masu laifin su ne waɗannan sarakuna da suka bari ake haka da su da malaman da kuma jahilan da suke su ne masu laifi dan fojiyo bari din min hadhihi albid'a wa shirkiyat insha Allah ba ruwan shi da waɗannan abubuwa ko mun fahimta tunda ka je ka ga irin abubuwan da ake yi Allah ya shiryar da mu akhrajahu ahmad al-imam ahmad to kwatankwacin irin wannan shine abubuwan da yan shi'a suke na iqamatu saradib wal mashahid sai ainihin a gina wani ainihin rami sai a ɗaki ko masallaci a saman shi wai ana jiran mahadi ya zo wurin sai a zo ana ta ibada a wurin a zo da raƙumi ko doki ko alfadari a mai ado a aje shi ana ta kiran mahadi ya sahiba zaman ukhruj qad kasura zulm wal baghi zalunci da yawa zalunci da ta'addanci yayi yawa kai mar maza ka fito wai ana kiran mahadi ya fito waɗanda suka kirayi gunki gashi a tsaye Allah ya ce innal ladzina tad'una ibadun amsalukum ma'ana waɗanda suka kirayi gunki gashi a tsaye Allah yake bayyana cewa waɗanda kuke kira ɗin nan ba za su ji ku ba waɗanda suka je ga mutum a cikin kabari suna kiran shi Allah ya ce innal ladina tad'una waɗannan da kuke kira ɗin nan bayi ne kamar ku ku ta kiran su amma ba za su amsa muku ba ina kuma waɗanda su suka haƙa rami da kansu kuma suka zo suna kiran wani wai ya fito daga cikin ramin waɗannan ba su suka fi wawanci ba to ka saurari karatun yau da ibnu taymiya zai mana a tudun wada na minhajus sunna zaka ji duk zai fallashi asirin su insha Allah ta'ala رحمة الله على شيخ الإسلام أخرجه أحمد الإمام أحمد يفتد وانا حديثي أتكلم مجلد نبي شافي نتري بيو أربعين دا شدا وابن سعد في الطبقات دا ابن سعد أتكلم طبقات أتكلم مجلد نبي شافي نتري أكو دا ستين دا بيو وأبو يعلى دا الإمام أبو يعلى a lambar hadisi na 6681 wal humaydi da humaydi a cikin littafin shi al musnad a cikin lambar hadisi na 1025 wa abu nu'aymin fil hilya da abu nu'aymin a cikin littafin shi mai suna hilyatul aw hilyatul awliya'i a cikin mujalladi na bakwai shafi na 317 bi isnadin sahihin da isnadi mai inganci الشيخ محمد ناصر الدين الألباني bayan ya gama inganta wannan hadisi malaman hadisi suna bincike bayan sun inganta hadisi sai su ga ko akwai wani malami da ya taba inganta hadisin nan kafin su to sai su kawo magana shi don su karfafi maganar su ko akwai wani malami da ya soki wannan hadisi kafin su sai su kawo magana wannan malami su nuna kuskuranta to shine ya faru anan bayan ya inganta wannan hadisi sai ya ce wa amma kaulul haisami amma maganar da haisam ya faɗi si majma'iz zawa'id a cikin littafin shi mai suna majma'uz zawa'id wa manba'ul fawaid a cikin mujalladi na hudu shafi na biyu zuwa na uku yace rawahu abu ya'ala abu ya'ala ya ruwaito wannan hadisi wa fihi ishaq ibn abi isra'ila amma a cikin isnadin nan na abu ya'ala akwai wani mai suna ishaq dan abi isra'ila wa fihi kalamun akwai magana akan wannan mutum لوقفه في القرآن saboda ba shi da wani ra'ayi game da alqur'ani wa baqiyatu rijalihi thiqat amma sauran mazajen isnadin amintattu ne to me yake nufi da wannan magana shi haifali hanya ɗaya ya fitar wa hadisin ita ce hanyar abu ya'ala to kaga amfanin kayi karatu ka tara littattafai kenan wancan da yake da littafi kwaya ɗaya in ya samu wannan hanya in ta mutu shikenan sai ya ce ta mutu kai da ke da littafi goma in ka samu hanyoyi guda biyar mewa sai ka samu wadda za ta tada waccan matacciyar mun fahimci wannan da kyau ko shi haifani majma'u mai a cikin majma'u zawaid sai ce abu ya ala ya ruwaito shi a cikin isnadin abu ya ala kuma akwai wani mutum mai suna ishaqu dan abi isra'ila to yana da aqida ta waqaf game da alqur'ani to yana ganin wanda ke da aƙida ta waƙaf game da alkur'ani tun da ɗan bid'a ne to bai halatta a karɓi hadisin shi ba kenan dan haka hadisin shi ba zai zama sahihi to tukuna ma menene ake nufi da aƙida waƙaf game da alkur'ani mas'ala ce ta taso kamar yadda mun sha baiwa mutane tarihin yadda aka yi falsafa ta shigowa musulunci zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallama da sahabbai duk wanda aka ce Allah ya ce annabi ya ce kai da kafa ya yarda baya jayayya da tafiya ta taho zamanin tabi'ai aka samu wasu waɗanda ke maguzawa ne da wasu masu bautar wuta suka zo suka musulunta to sai suka taho da ɓarɓashin maguzanci wanda ainihin suke tare da shi wasu kuma waɗanda ainihin suka tsotso daga girkawa sai suka zo aka ce musu Allah ya ce kaza madadin su ce mun yadda sai su tsaya suna ainihin neman fitina dama Allah maɗaukakin sarki ya ce ba waɗanda ke neman ta'awili game da alkur'ani sai waɗanda ke neman fitina to in aka ce Allah ya ce kai tsaye abin da ake so matukar ka fahimta sai ka ce na yadda kuma ka je ka aikata gwargwadon ikonka amma to in aka ce kaza to ai kaza fa to kaza fa to ai kaza fa to ka zama mubtadi'i falsafa ta cika da yaƙi to shigowar waɗannan cikin addinin musulunci sai aka samu wani shedani bishir al-muraisi sai ya ce ƙur'anin nan da muke karanta ba zancen Allah ba ne domin Allah ba irin mu bane mutane to ba zai yi magana shi ta zama irin tamu ta mutane yadda har za mu iya karanta mu fahimta ba don haka wannan ƙur'ani ba maganar Allah ba ne amma fassarar ma'anar maganar Allah ne don haka waɗannan kalmomi inna anzalnahu fi lailatul qadri ba haka Allah ya faɗe su ba ya faɗe su da wani harshe ne irin wanda shi kadai yake da shi amma sai fassara wa jibrilu da larabci yake karanta wa annabi muhammad shi kuma yake karanta wa sahabbai mu kuma muka samu inna anzalnahu inna a'tainaka alhamdulillah amma ba haka Allah ya faɗe shi ba sai ya saka wa mutane wannan aqida sai aka samu gwamnati kuma shikenan dama in ba sa'a aka ban gwamnati tace da ruwanta da addini to addinin yan bid'a za ta dauka domin addinin tsantsar ahlus sunna da wahala gwamnati ta iya bin shi domin gwamnati za ta ce za ta ba kowa haƙƙin shi masu maulidi na da haƙƙin su masu mandiri na da haƙƙinsu masu wa'azin ƙasa baki ɗaya na da haƙƙinsu to ina za a ɗauko da kare da bushiya da rago a cikin tukunya ɗaya a haɗa a ce to kai sarkin arna ka ci wannan kare kai liman ka ci wannan rago tukunya ɗaya kuma aka dafa zai yiwu ba zai yiwu ba jama'a mun fahimci wannan da kyau to saboda haka gwamnati sai ta goyi bayan shi da ta goyi bayan shi sai aka samu matsala duk wanda aka kama ya ce qur'ani maganar Allah ne kai tsaye sannan ba zai kwana a duniya ba kashe shi za a yi to ana nan ana tafiya akan haka har Allah ya tado da su al-Imam Ahmad da su al-Imam Shafi'i suka tsaya gwagwarmaya domin kare wannan to ka san duk inda gwamnati take iya kashe malamai akwai malaman da sun fi karfin kisa domin kashe su zai haifar mata da fitinar da take fiye da wadda take tsoro to don haka imamu ahmad ba zai kasu kai tsaye ba imamu shafi'i ba zai kasu kai tsaye ba amma za a wulakanta su a ci mutuncinsu a saka su kurkuku to aka yi ta musu waɗannan abubuwa na wulakanci da sauransu amma duk inda aka buga aka shiga aka fitan aka fito da zuwa aka ce yaya kun sauka daga ra'ayinku cewa qur'ani ba maganar Allah bane sai su ce muna nan akan cewa qur'ani maganar Allah ne to wata fitowa da aka yi da su sai imamu shafi'i da ya ji wahala ta yi wahala don imamu shafi'i mutum ne dan karami siriri haka jikin shi bai iya jura wahala to da ya ji wahala ta wahala sai ce shi dai zai zai ina da magana yana da magana azzala ma dagutu sun kama shi malam yace da alqur'ani ya daga yatsun shi biyar haka yace alqur'ani at-taura injila zabura suhuf ibrahim wa musa sai yace hadhihi al-khamsatu kulluha makhluqa ya ce waɗannan biyar yana ɗaga yatsun shi haka ya ce dukkansu halitta ne ba ma ƙur'ani ba kawai kenan sai suka ce Allah ya so ka tafi gida kaga ya ɗanyi ta'awili ne dama ƙofar ta'awili a buɗe take in ka ji wahala sai kai tauriya ya lissafa da ƙur'ani da waɗannan sai ɗaga yatsun shi ya ce waɗannan biyar dukkansu halitta ne ba ma ƙur'ani ba kenan to sai aka kyale shi imamu ahmad fa sai ce a muna nan ƙur'ani magana Allah ne aka ce baka daku bane suka dake shi suka koma da shi kurkuku haka ya zauna har wannan sarki ja'iri sai da ya mutu dan shi ya zo ya hau ya nadama ga abin da uban shi ya fito da imamu ahmad aka aika da imamu ahmad gida yana zaune sai aka ce ai gafata malam ga sarki ya yi aike wurin ka yace to dan aike ya shigo aka zo da kuɗi ga sanan dami guda dinari yace wannan fa yace ai sarki ne yace gashi nan ka dan a dan shafar feso a jagije an yi zaman kurkuku shekara da shekaru a kuma roƙawa iyayenmu da suka cuce ku gafara sai ce hazihi ashaddu min tilka ya ce wannan bala'in kuma ya fi wanda muka fito su kawo maka kuɗi ka karɓa gobe ba za ka iya faɗan sunna da kyau ba sai ka ne kana kwana kwana haka mun fahimci wannan da kyau ko to ana nan haka Allah ya taimaka a waɗannan al'amura suka gyaru to malaman musulunci sai suka kasu kashe uku da wannan fitina ta zo wasu suka tsaya akan garam cewa alqur'ani maganar Allah ne wannan ita ce aqidar ahli sunna as-salafiyya su imamu malik duk akan ta suka mutu duk tun daga annabi da sahabbai duk mutumin kirki akan ta yake akan ta ya mutu dan haka zaka ji mai risala na cewa anna alqur'ana kalamullah a lokacin da mai risala ke fadar wannan maganar shi kadai ya san nauyin iya fadan wannan maganar in baka gagaru gwamnati ba baka isa ka faɗi wannan ba balle ka rubuta ma to sa'an nan kashi na biyu kuma wasu suka ce alkur'ani ba magana Allah bane khalqun min khalqihi halitta ne cikin halittun Allah kamar yadda kai mutum kace halitta to wannan qur'ani ma halitta ne ba magana Allah bane kashi na uku kuma suka ce mu ba mu da tacewa mu ba za mu ce qur'ani magana Allah bane mu kuma ba za mu ce qur'ani ba magana Allah bane ba mu da ra'ayi akai ba za mu ce komai ba to da waɗanda suka ce qur'ani ba maganar Allah bane da waɗanda suka ce su ba su da tacewa dukkan su ɗaya ne duk yan bid'a ne to kin da yan bid'a ne ko za a karɓi hadisi a wurin su to matsalar da muke kai kenan yanzu shine haifa ne yace ai wannan ishaqa dan abi isra'ila yana da aqidar waqafi game da qur'ani yana cewa bai da ra'ayi game da qur'ani maganar Allah ne ko ba maganar Allah ba to kaga sai yake son ya nuna ashe wannan illa ce ai mun fahimci inda aka dosa da kyau ko to shine sai Muhammad Nasiruddin Al-Albani yace fa fihi nazarun min wujuhin wannan magana ta haifa ne akwai yadda za a gyara ta ta fuskoki da dama akwai dube a cikinta awwalan abu na farko da zamu duba inna huktasara ala adiyya ala fil azwi ya taƙaitu wajen danganta wannan hadisi yace abu ya ala yarwaito shi fa awhama annahu laysa fi musnad ahmad sai imam al-haythami ya rude akan yana ganin kamar wannan hadisi ba shi a musnad na imam ahmad alhali gashi sai yace wa laysa kadhalika kama arafta yace abin ba haka yake ba ba abu ya ala kadai ya ruwaito ba amma ga imamu ahmad ma ya rawaito hadisin to da ya koma ya dubi hanyar imamu ahmad mana kuskure na farko kenan dan haka a cikin ilimin hadisi idan ba tun farko ka riga ka kare kanka ba to in ka zo takharijin hadisi duk malamin da ya fitar da shi sai ka faɗa in ba haka ba to za a zarge ka daga baya ka kamar ibnu hajar ablogul maram sai ce ga hadisin da bukhari da muslim suka ruwaito shi to shikenan in nace bukhari da muslim sun isar ba zan hada da wani ba na haka na lamince maka ka dauko bulugul marami tun daga hadisin abu hurairah na farko har zuwa hadisin karshe din nan duk inda kaga muttafaqun alaihi to ba za ka ga ya hada da wasu ba to tunda ya kafa kan shi wannan sharadin shi kenan amma da a shimfiɗan littafin bai faɗi haka ba to hadisin da aka samu bukhari da muslim da tirmidhi da abu dauda sun ruwaito da in yace muttafaqun alaihi sai a ce ya takaita dole sai ya faɗi sauran biyu to amma tun da ya riga ya ce in na faɗi bukhari da muslim ba zan hada da wani ba to kaga ba zargi to nan sai ya faɗi mutum ɗaya kawai to ina sauran fa to wannan abin zargi ne a cikin ilimin hadisi ashe kan kai rubutu a cikin ilimin hadisi sai ka tara littattafai masu yawa ka karanta don kai ya zama wannan hadisi malamai biyar ne suka ruwaito shi ka zo ka kawo malamai biyu ina ukun fa domin ƙara waɗannan bayanin hanyoyi yana ƙara ƙarfafan hadisin mun fahimci wannan da kyau ko jama'a Allah ya shirya da mu saniyan abu na biyu wanda yake abin duba anna ishaq al-mazkur thiqatun ishaq din can da aka faɗi amintaccen mutum ne wa waqafuhu fil qur'ani la yujrihuhu kasancewar shi yana da aƙidar waƙaf game da ƙur'ani cewa bai da ra'ayin cewa ƙur'ani halitta ne ko ba halitta ba wannan ba zai aibanta shi ba kama huwa muqarrarun fil mustalah kamar yadda yake tabbataccen abu ne a mustalal hadis to abin da nake so mu fahimta duk abin da ya shafi kanikanci kai ka san formulas ake gaya maka kawai ana gaya maka ƙashin bayan matsalolin ne amma ba wai matsalolin ake bi a kwance maka ba yanzu baturan da ya fankan nan inda ya je karanto ba an kwatanta mai yadda ake fanka bane wannan formula ce da wannan da wannan sai ga in ya hada kaza da kaza to zai rinka warwarawa daga haka ya fanka in ba haka ba to ya zama yayi kofi kenan me yayi to ilimin musalal hadis za a gaya maka kashin bayan matsaloli ne to kai kuma sai ka je kai ta bincike kana fitar da reshi shi yanzu wannan maganan aka ce ka binciko mana ina za a same ta a cikin ilimin musalal hadis to sai ka tafi wurin babin da ke magana akan alkhabarul mardud hadisi da isi wanda ba a karban shi to malaman hadisi suka ce hadisin da ba a karbe ɗayan dalilai biyu ke sa a ki karban shi ko dai ya zama saboda illa da ke cikin isnadi wannan illa ta kasu kashi biyar ko ya zama saboda illa da ke tare ga malaman da ke cikin isnadin ko da guda ɗaya ne wannan illa ta kasu kashi goma illar da ke cikin isnadi wadda suke guda biyar in aka samu ɗaya daga cikinsu wannan hadisi ya zama ba'ifi ko wannan isnadi ya zama ba'ifi na ɗaya ya zama an samu ta'aliq a cikin shi ta'aliki shine kai malamin hadisi ka zo ka share mutum ɗaya daga cikin malamanka zuwa ainihin sama da mutum ɗaya a farkon isnadin to sai a ce hadisin ya zama mu'allaq kamar yadda misali bukhari sai zo ya ce abu huraira ya kasance yana kaza to wannan hadisin mu'allaq ne yana ɗaya daga cikin ɓangarori na hadisai masu rauni to a zahiri kenan amma kai sai ka je ka bincika ko za a sami isnadin shi a wani littafi zan sami isnadin shi a wani littafi sai ka bincika isnadin ya inganta kamar hadisin da Abu Huraira ya faɗi a cikin Bukhari Bukhari da yake sahih ya kamata ka fahimci me yake nufi da sahihul Bukhari duk hadisin da ke da isnadi a cikin Bukhari to shine sahihi amma duk hadisin da Bukhari ya zo ya ce annabi ya ce ko Abu Huraira ya ce to wannan akwai sahihai ciki akwai ba'ifai shine ma'ana al-musnad al-marfu sai hadisin da yake da isnadi aka danganta shi ga annabi sallallahu alaihi wasallama to shine sahihi a bukhari amma irin asaran da yake bude babi da su to sai ka bincike su wasu sun inganta wasu ba su inganta ba misali a cikin bukhari babin azumi bukhari ya ce abu huraira ya ce idan mutum ya karya azumin rana ɗaya ko da zai cinye rayuwar shi yana rama wannan azumi bai yi ba wannan kaga misalin mu'allaq kenan domin bukhari bai ce wane ya gayan wane ya gayan wane ya gayan sannan ya kai kan abu huraira ba kowa san abu huraira ya rayu karni na nawa ne karni na daya bukhari ya rayu cikin karni na biyu akalla tsakanin abu huraira da bukhari akalla akwai shekara ɗari ko casa'in haka to in ya zo ya ce abu huraira ya ce to ya aka yi kaga ya share wasu kenan daga farko to wannan shi ake kira mu'allaq an fahimta to in aka samu ta'aliki a cikin isnadi ya mutu ko a samu ibal shine mu'bal a samu mutane biyu a tsakiya da ya kamata a same su sai a samu wannan gidi tsakanin wane da wane ya kamata a ce akwai malamai biyu to ina suke babu sai a ce to ya zama mu'bal ya zama ba'isi ko kuma a samu gidin mutum daya tsakanin wane da wane ya kamata a samu mutum daya shi kuma sai a ce mishi mun kafa mun fahimci wannan to sannan sai mursal mursal kuma shine hadisin da tabi'i ya share ainihin mutumin da ke tsakanin shi da annabi sallallahu alaihi wasallam kafin ka ce sahabi kai tsaye ya kamata kai dube karka ce ko da mai kuni ya ce wa mursalun minhu sahabi faqat mursali shine ainihin wanda aka cire sahabi amma wannan magana tana buƙatar bayani don in an tabbatar wannan tabi'i sahabi ya cire sai a karba to amma wani lokacin tabi'ai kan yi riwaya daga wurin yan uwansa tabi'ai sai zama sunan tabi'i ne ya cire to akan haka mursal yake zama ba'ifi to sannan sai mudallis hadisi wanda ya zama mudallas wanda aka samu ha'inci a cikin shi sai zama in na zo na ce muku wane ya bani hadisi ya karɓo daga wane za ku ce a to wane da ya karantar da kai ai makaryaci ne ba za mu karba ba to sai yanzu sai in yi muku tadlisi sai in ha'ince ku shine misali akwai tadlisu sakat sai yanzu in ce muku haddasana sai in yi shiru ba zan ajan ba zan ba zan sauke numfashi ba shine tadlisu sakat haddasana Ahmad ibn Muhammad kai sai ka ɗauka cewa Ahmad dan Muhammad ne ba mu hadisi amma ni na ce haddasana sai na ɗan yi shiru na share sunan wani ne sai na ƙetara kan malamin wanda na share kamata ya in ce haddasana abdullahi kala haddasana ahmad to sai na san abdullahi din nan ba'isi ne a riwaya to na zo sai in ce haddasana sai in ɗan yi shiru sai in ce ahmad ibn muhammad kaga na yanke wannan na jingina magana ta ga can a zahiri in ka ji sai ka ji kamar ahmad din ne ba mu hadisi to a ƙarƙashin haka in aka samu ɗayan waɗannan illoli biyar ta'aliki tadlisi irsali a i'ibal in kifa'i i'ibal don aka samu ɗayan waɗannan biyar a isnadi ya mutu illoli goma kuma da in aka samu ɗayan su akan mai riwaya ya mutu shine na farko ƙarya ko tuhuma game da ƙarya ko yawan gafala yawan sakarci kai mutumin kirki ne don haka ka ɗauka duk duniyar nan kowa mutumin kirki ne duk wanda ya zo baka hadisi sai ka karba sai malaman hadisi sai ka zama sakare ba a karban maganarka domin sai makaryata su je su tsara hadisi su zo sai ka zane musu dillali kai ka amince da su don kai kana ganin yadda ba za ka iya wa annabi ƙarya ba su ma kana ganin ba za su iya ba in suka lallabo suka baka kai kuma mutane sun amince da kai saboda sun ga mutumin kirki ne sai su karba a hannunka to sai malaman hadisi sai su watsi da kai misalin wannan shine Rashidin ibn Sa'ad ga hadisin shi nan a cikin Bulugul Maram farko farkon Bulugul Maram da yake cewa ruwa sai ɗayan abubuwa guda uku in ya canza shi sannan yake zama ainihin wanda ba mai tsarki ba launi ko kaza ko kaza waɗannan abubuwa guda uku waɗannan ruwayo gaba ɗayan su guda biyun da ta Abu Dawud da ta bai haƙi dukkan su ifai ne saboda Rashidin ibn Sa'ad da ke ciki kana salihan fi dinihi ghafilan fi riwayatihi mutumin kirki ne wajen addini amma wajen riwaya fakare ne hadisin kowa karbe yake to sannan sai fisq a samu mutum da fasikanci fasikancin banda ƙarya don an yi magana akan ƙarya a baya in aka samu wannan shi ma ba a karban hadisi a wurin shi sa'annan sai a samu ainihin yawan mantuwa yawan mantuwa ko yawan kuskure tare da mutum to daga ciki shine in aka ketara aka ketara a samu jahala sai a faɗi sunanka sai zama ba a san sunanka ba in aka sake tafiya sai bid'a to ita ce maganar da muke kai yanzu cikin waɗannan goma in aka same ka da bid'a to akwai matsala cikin ɗayan waɗannan goma kenan a kanka to bid'a sai malaman hadisi sai suka ce to ta kasu akwai bid'ar da za ta kai ta a kafirtar da mutum kamar me kamar bid'a yan shi'a da suke kafirta sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to in irin wannan ta tabbata kai tsaye ba za a karbi hadisin shi ba amma aka same shi gashi dan bid'a ne amma bid'a shi bata kai ga ta kafirta shi ba to sai a duba yana kiran mutane zuwa ga koyi da wannan bid'a tashi sai aka ga eh sai a ce har yanzu dai ba za a karbi riwaya shi ba ko da ba kafiri bane amma dan yana kiran mutane zuwa ga bid'a shi ko kuma sai aka duba aka ga dan bid'a ne bid'ar shi bata kai shi ya zama kafiri ba kuma baya yi wa mutane talla da kiran su su zo su bi bid'ar shi sai a ce to wannan za a karba ainihin riwayar shi to shine wannan abin da ya faru a nan kenan in ka je yanzu kana son ka duba wannan matsala da malai yake tattauna mana za ka duba wannan matsala ne ta magana akan bid'a mutum ya ce qur'ani ba magana Allah bane halitta ne wannan bid'a ce mutum ya ce ni ba zan ce halitta ba ne ni ba zan ce kuma maganar Allah ba wannan ma bid'a ce to amma sai a duba yana bata kafirta shi ba kuma yana kiran mutane zuwa gare ta a'a to sai a ce za a karba hadisin shi to tun da ya tabbata wannan ishaqa dan abi isra'ila mutumin kirki ne sai ne yana da wannan aqida ta waqaf game da qur'ani shine a shekul albani yake wa haifa gyara cewa ba illa bace za a iya karban hadisin shi an fahimci wannan da kyau ko haka sai ka je ka yi karatu a cikin almuwafaqat ta al-Imam shatibi da kuma littafin shi ainihin da yake magana akan sunna al-i'tisam in ka je ka karanta waɗannan tafai da sauran tafai da aka yi magana a usulul fiqh game da bid'a da karkasuwarta to za ka ga cewa lallai dole ne malamai su tashi su karatu karatu ne faɗi sun mallaki littattafai littattafai masu dama nau'i nau'i kuma su zage su saka tsoron Allah su karatu in ba haka ba sai kun shekara talatin kuna maimaita kalma rana ɗaya ta rushe sai dai kai ta zufa sai dai kai ta zufa wallahi ta riga ta rushe shikenan ta tashi aiki domin sai a samu wani ya zo ya raga-raga da ita gaba ɗaya sai kaga kai da ka faɗe ta da ita maganar wane ne ya fi zama abin tausayi ai in malamai suka tasa magana su ne mata raddi aka samu malami ne ilimi subhanallah sai ka ce ai biri a hannun liman yake kyalkyala dariya amma yana hannun sarkin arnafa kuka zai yi sai ka ji tausayinta in ka ganta haka salisan abin dubi na uku a shekul albani ya ce annahu lam yatafarrad bihi ai shi wannan ainihin ishaqa dan abi isra'ila din ma ba shi kadai ya ruwaito wannan hadisi ba fa huwa inda ahmada min ghairi tariqihi a cikin riwaya ahmad ta wata hanya ce daban ba ta hanyar shi ba dan haka a shekul albani ya ce fal hadisu sahihun la shakka fihi wannan hadisi sahihi ne babu shakka a cikin shi to yanzu da Sheikhul Albani bai tashi yayi karatu ya zage ba da shi kenan Hassan ya make mana wannan hadisin kenan sai tashin kiyama ya tashi shi ma ko to shi yasa sai an yi karatu so da dama Ibn Hajar in ya tattauna wata matsala ya koro ya koro a cikin Fathul Bari in ya ajiye alƙalamin shi sai ya ce fa kam tarakal awwalu lil akhir yace so da dama malamai na farko sun ban mana matsaloli waɗanda suna neman mu da mu tashi mu bincike don mu gano ƙarshen su wasu matsalolin su kansu malaman suka to suka to yan abin ya cuɗe mun sai su aji alƙalamin su ce wallahu a'lam me suke jira yan baya ku tashi ku karatu ku ƙarasa me yawa ku samu damar da mu ba mu samu ba mun fahimci wannan da kyau ko Allah ya shiryar da mu walahu shahidun mursalun ash-shaykh al-albani yace akwai hadisin da zai shaida wannan amma mursali ne akhrajahu malikun fil muwatta al-imam malik ya ainihin fitar da shi a cikin muwatta a cikin juz'i na farko shafi na 185 zuwa 186 bi sanadin sahihin da isnadi mai inganci sai dai mursali ne amma tunda ya kawo shi wajen ya zama shaida ne babu komai warwaya mausulan amma a shekul albani ya ce ko da yake shi wannan mursal din an ruwaito shi da cikakken isnadi an abi sa'idin khudri daga abi sa'idin khudri kaga yace warwaya an ruwaito ya nuna wannan riwaya ta abi sa'idin da'ifiya ce kenan tunda yace warwaya ya faɗi waɗannan ka'idoji shi da kanshi a farkon sifatus salati Allah ya shirye da mu dan ba kowane hadisi ne ake cewa annabi ya ce ba in bai inganta ba zai ka ce wai annabi ya ce da Hausa kenan inda larabci ne sai ka ce ruwiya an ruwaito kila hukiya gata nan gata nan ku tunda ba daga annabi bane ko amma daga annabi ne kai tsaye sai ka ce annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce to saboda kuren lokaci zamu kwana anan sai gobe insha Allah zamu zo mu karasa wannan babi fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu